بالعالمين وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى أيوضا متاكي أدرسنا darasi na nawa ne za mu rubuta ko aljumla al'ismiya mun yi aljumla alfi'iliya yau za mu tashi jumla al'ismiya al'amfila adaruwa sai a wato gida yalwatacce ne amma su da larabci gida a wajensu mace ce yasa suka ce gida yalwatacciya ce gida mace ce ba namiji ba kamar a ce maka rijil kafa da larabci mace ce hannu ma mace ce haka dai aljawwa mutadilun yanayin daidaitacce ne wato weather is good kenan na uku algubaru sa'irin ƙuran mai tashi ne idan idan ƙura na tashi hakan nan na hudu a shari'u muzdahimun hanyar cinkushashiya ce an samu cinkoson motoci da ababen hawa na biyar a tariku da yiƙa hanya matsatsiya ce saboda haka hanya ma a larabci mace ce mu ma a hausa haka ne mace ce sai dai kuma a larabci babu alaman mace a jikinta mu'allas abin nan wanda yake majazi alfa'aratu muktabi'a wato ɓera tana ɓoye in ka ji an ce bera tana boye mace kenan bera yana boye namiji kuma daman bera duk inda yake baya da ya fito fili ka gan shi dai a fili wannan sai jaba shi ne zai fito baya tsoro yauwa amma bera duk inda bera take kokarin buya take ko inda duk inda bera yake na kokarin buya to anyway waɗannan duk idan mun duba za mu ga sunaye ne ka kaf ɗinsu da muktada da kabar ɗin shi yasa ake kira aljumla al'ismiya in aka fara da aiki kuma aljumla alfiliya albahar al'amsilatu sabiqa misalan da suka shuɗe kulluha jumalun mafida dukkansu jumloli ne waɗanda suke masu amfani wa kullu wahidatin minha kuma kowanne daga ciki murakkaba min ismaini wato an gina shi ko an jera shi daga sunaye ne guda biyu awwaluhuma mubtada na farko ana kira mubtada wasani khabar na biyu ana kira khabar ولأن كل جملة من هذه الجمل kuma kowace jumla daga cikin waɗannan jumloli mabdu'a bi ismin an fara ne da suna tusamma jumla ismiya saboda haka duk jumlan da aka fara ta da suna ana kiranta jumla ismiya da larabci alqaida saniya ashar kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumla ismiya duk jumlan da aka hauhawe ta da mubtada da khabar to ana kiranta jumla ismiya to tamrin awwal eh tamrin na farko kawwin jumalan ismiya ka kawo jumloli na sunaye bi wadi akhbar ta inda zaka ajiye mana labarai lil mubtada'atil atiya ga ainihin mubtada'i masu zuwa mubtada mubtada jam'in mubtada ne shine lil mubtada'atil atiya mai jam'in mubtada na'am annakla annakla bishiyar dabino Mhm. aljamal aljamal saburun a cikin na ɗaya ko almadrasa na'am alfilu da mutum ɗaya ne ke ba da amsa alfilu Mm. to asaubu fa tun da waɗansu ba sai na fassara su ba asaubu na'am asuban maciji kaman gamshe ka ko Mm. okay alhiza to alkalim okay to ba laifi kawwin jumalan ismiya nan kuma ana son ka kawo jumla ka hada jumla ismiya bi wad'i mubtada'atin nan kuma mubtada ne za kawo da an kawo maka mubtada ka kawo kabar to yanzu kuma wato ana son ka kawo mubtada an baka lil akhbaril atiya da kabar waɗanda suke zuwa jam'in kabar akbar jam'in mubtada mubtada'at misali yanzu an ce hulwun yana da daɗi me kenan zalle to ga yan halaya ma ga Allah mu ma sai dai karka kawo yawun wani ka jawo yawun wani don wani yana jin maganan nama kenan da hantsi zai ga ya aika na'am sare na'am kitaru sare da ko waɗanda aka sa lambobi a nasu naka an sa lamba ko na ɗaya da na biyu ko a yawwa don saboda namu ni na kan karanta sama ne sai in yi ƙasa ba sani ba ko yana tafiya daidai da naku mushrika fa mushrika fitowa ashamsu mushrikatu murrun dati addawa'u eh maganin da yanzu ban da tsaban sakalci ne ma ake sa magani mai zaki amma duk maganin da ai ai babu dadi to kaga wannan zakin nan da aka sa a cikin magani anya amma da aka ce ma yaro ga magani in yi rinka bori amma yanzu kaga yaro ma shi zai je dauko maganin da kansa ba kunan ma zai dauko ya kwankwade jamil muzlima duhu to algurfatu muzlimatu mustadira al'ardu mustadira to kasa a zagaye take eh haka suka ce to muftari sun fa mai kaiwan farmaki muftari sun ya wafce kaman azibu annamiru ahin al'asadu su ne wanda suke jiran dabba in ta zo kawai sai su kai mata tsura alkalbu ma hakan ce muftari sun jafin bushashe ne tawilin dogo ne in ka ce malam dogo a kore ka dogaga ne ga ne na'am sai wanne ne kha'if mazoraci mene to kha'ifun ya tarakkab amma kaga kha'ifun ya tarakkab wace irin jumla ce jumla ismiya ce ko fi'liya ismiya aina al-khabar يترقب والجملة اسمية وخبرها فعلية مكونة من فعل وفائل في محل رفع والتقدير ya shiga da ni wani waje kuma da ba in aka ce kha'ifun ya tarakkab menene takadirin ya tarakkab ba fa fa'ilin dinsa ba takadirinsa kha'ifun mutarakkibun eh saboda haka in ka zo fassara abin da ya kamata ka fassara kenan okay sai ka manshe shi za ka manshe shi ismul fa'il nasa saboda ka'ifin ismul fa'il ne to ya tarakkab saboda ya tarakkab din ainihi in ka juya shi sifa ne na ka'ifin gwarai da gaske to amma sai ya zo da fi'ili to tunda ya zo da fi'ili sai ka juya shi shi yasa ake ce almasdar almu'awwal da almasdar almukawwal na'am na gaba na gani sosai ne da abin nan kawai haka yana ganin iskiliya ya fi mun kiliya barit saboda tsananin sanyi ko sanyi tamrin salis eh to amma barit fa sanyi na ba sanyi na weza ba yawwa ya sanyi na kamar ruwa mai sanyi haka in na weza ne ana kiransa barit amma in yayi tsanani ana kiransa ƙaris tamrin sani kawwin min alkalimatil atiya ka hala da kalmomi masu zuwa jumlan ismiya jumla ismiya ta ta'allafu kullum minha min mubtada'in wa khabar kowanne yana haduwa daga mubtada da khabar wannan hadawa zaka yi ka dauko daya nan ka dauko daya nan asaubu ko da yake barin karanta ga asaubu mumazzak mahaluj almaidan zabila albabu muglaqun الزهرة القطن مشتعلة النار فصيح mun ga yanzu mun kai wajen da ba sai an fassara kowace kalmar ba asaubu mumazzakun to tun da mun hada shi kenan mahaluj fa mahaluj ni kuma da wanda za mu hada shi ne? menene mahaluj mahaluj shine sakekke kaga saubu mahaluj amma da kace mu mazzakun shine na farko to mahalun shi ne alkutun saƙeƙe to na kauce muku daga asalin fassarar ne saboda in na ce muku saɓeɓɓe to wani zai gane amma wani alarma ma ba zai gane ba dun baya jin hausa na ganin sa kamar bakar kare ne baya jin hausa sai an masa bayani dalla-dalla an gane auduga saɓeɓɓe an san saɓeɓɓe ko shi ne me shi ne wanda aka cire ƙwallayen in aka cire ƙwallayen aka gyaggyara shi aka fitar da mai dattin da tsofi suna tarawa su tara kafin su zo su yi kaɗi ta wannan shi ne kafin a zo a kaɗa saboda kan aka tara auduga aka cire ƙwallayen 'ya'yan cikin aka gyaggyara shi aka haɗa shi waje guda to shi ne ake kiransa mahaluj almaidan fasih zabilatun azahara albabu mughlaqun alqutun mun yi shi to mushta'ilatun fa annaru kun ga annaru ma mace ce shi yasa mushta'ilatun eh na'am tamrin salis kawwin sitta jumalin ismiya za kawo jumloli guda shida waɗanda suke ismai bi haisu ya kunul mubtada amma ta inda kowanne mubtada zai kasance fi kulli jumlatai ne a cikin jumloli guda biyu marra min al-insa dan adam ne mubtada guda biyu wa marra min al-haywan guda biyu dabbobi ne wa salisatun min an-nabat guda biyu ƴaƴan itace ne saboda haka biyu biyu biyu sune shida wannan da kamata ya ce rubuta ne تمرين رابع ميز الجمل الفعلية كبينا ka rarrabe jumla fi'iliya min al-jumalil ismiya daga jumloli waɗanda suke ismiyai waye na al-mubtada wal khabar saboda haka in ka zo wajen ismiya ka ce wannan mubtada ne wannan khabar ne wal fi'la wal fa'ila in ka zo wajen jumla fi'iliya ka ce wannan fi'ili ne wannan fa'il shi ma ya ce al-ma'u ra'iq menene ra'iq is clear ra'iqun aw ra'iqa clear al-ma'u ra'iq kaman a ce safi ruwa tatacce ne na'am jumla ismiya wa aina al-mubtada al-ma wa aina al-khabar ra'iq yasqutu al-jidar katanga tana faduwa musamman nan damana a lokacin damana ayu jumla fi'liya wa aina al-fi'l yasqut wa aina al-fa'il al-jidar al-bardu qaris to gashi ya kawo ma sanyin yayi tsanani ayu jumla ismiya yashtaddu al-harru fi sayf wato tsananin zafin rana yana tsananta a lokacin bazara shine asai na'am jumla ayu jumla fi'liya nan kuma ga ga fi'ili ga fa'ili ga harfu jar ga majrur sai dai kuma wannan ya za ya yi lirabin wannan يشتد فعل مضارع اوكي تو في فيفا شو السيفي ما ما زي انسان اها اوكي اشتد الحر فعل وفائل جملة فعلية في محل رفع مبتدا في السيف جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر مبتدا نبي جنى الفلاح القطن جملة فعلية manomi ya yanke audugansa ko ya tsinke audugansa يجول التاجر في البلد جملة فعلية يسرج الخادم الحسان mai hidima yana sa yusriju shine sirdi domin shi daga asraja ne kaman fitila ne amma sirdi suke faɗa aha jumla fi'liya az-zujaju maktur kofi irin na gilas ko kuma gilasin su wanda ake gani yanzu kamar irin wannan ana ganin waje akwai akwai ainihin na gilasi akwai kuma wanda roba ne to ba na roba yake magana ba ya karye jumla ismiya alqittu ja'e kulle tana jin yunwa ismiya annawafizu mufattaha windows din abule suke ismiya ne tazdahimu almadina bisukan gari ya cika yayi cinkoso da mutane da masu zama kowa ya bar ƙauyensu ya dawo gari ko ba ka ba ne ya sa gari sai ya samu ya yi cinkoso jumla filiya yanzilul mataru mina sama ruwa yana sauka daga sama jumla filiya tamrin khamis حول الجمل الاسمية إلى جمل فعلية waɗannan kuma jumloli na ainihin ismiya ko kamar yadda su fi'iliya alwaladu na'im yaro yana bacci ya namul walad alkitabu nafi littafi mai amfani ne yanfawul kitab albaharu ha'id kogin yana tumbata haja ko yuhayyi haja ashamsu mushriqa ranan ta fito yashraku shams alhujratu mudlima ɗakin duhu ne eh ɗaki na duhu almataru kathir ruwan yana da yawa kasural matar ko yaksur to da ke jumla fi'iliya bai ce mana fi'il madi ko mudari'i ba eh duk wanda aka sa sai dai ba za a sa fi'il amr ba ba zai yi ba nan kuma hawwil al-jumal al-fi'liya al-atiya ila jumalin ismiya da al-miftahu mabudi ya bata al-miftahu da'iun asra al-qitaru jirgin kasa yayi gudu ko yayi sauri eh zadan nilu kogin nilu ya karu annilu za'id yusmirul butan lambu yana ‘ya'yan itace, albustanu musmir, yugarrido a ta'iru tsuntsu yana kuka akan bishiyar. Yudi ulmisba, fitila tana haske, almisbahu muti'un. Tamrin fil insha, nan kuma gashi insha'i ne, shi ma kirkira za ka yi. Ajib anil atsilatil atiya ka amsa tambayoyi masu zuwa. bi jumalin tamma da jumloli cikakku wa bayyin kuma ka bayyana nau'a kulla ko kuma nau'a kulli jumlatin tujibu biha eh nau'in kowace jumla wanda zaka amsa to kun ga anan wayo ne yake so yana son ya koya wa mutum karfi da yaji sai ya fara kirkirar rubutu ya fara yin sentence da kansa misali da aka ce ma shakalul burtuqala menene kalan lemo lemon zaki to kaga ka je ka nemo a huwa asfar au ahmar au abyad au aswad sai ka je ka nemo ya yake ma launuha shakal ko da ke shakalin aka ce shakal sai ka ce mustadir ma launuha shine ana aimatun am khashina bawon lemo ko lemon na da laushi ko kuma kaushi yake da shi halakalta burtukala shin ka ci lemo zuwa wajen su lemo ci ake yi ba ba sha ba amma in zaka sha sai dai a tatse maka ruwa eh yanzu kaga ai kamar rake ne rake yana shan rake ko yana cin rake da larabci eh yana cin rake ne sai ka yi amfani da haƙorinka yawwa saboda ai sai ka abin nan nasa sai ka datsa shi ok kaifa wajatta ta'amaha wai da ka ci lemo yaya ka ji alazizun am hamidun am gagani bikam tashtaril burtukala nawa ake sai da lemo lemo guda ɗaya nawa ne ga ango nan lemo guda ɗaya nawa ne ko angoncin yanzu akwai akwai matsala ne ayi ne to alhamdulillah